أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba a nan Nasara Idi da Magaram karatu wanda muka saba na sati-sati khawatirul qur'aniya yau muna 25 ga watan Jumadal Akhir hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama 1441 wanda shi daidai da 19 watan 2 2020 muna wata Allah subhanahu wataala ya mana gaban kasar sati wanda ya wuce muna aya ta 239 insha Allah yau kenan aya ta 240 daidai za mu tashi sai dai akwai abinda muka tsaya a kan shi shine na faɗa Allah subhanahu wataala hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wa idh khiftum farijalan aw rukbana فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون nan muka ce Allah subhanahu wata'ala yana magana ne akan salloli a kiyaye da su ya zamanto an yi su a ilmance kuma sai aka keɓance daga cikin salloli sallar la'asa wanda shi ya yi shahara ya kamata a kula da ita sosai to shi ne sallar subhanahu wata'ala a ƙarshen-ƙarshen ayar yake cewa fa in khiftum farijalan aw rukbana yana in ya zamanto mutum bai da halin yanayin da zai tsaya yayi sallah a sahu a tsaye yana kallon alqibla mana kenan wani dalili na tsoro ko kuma abin da ya kama da haka yazo ya kange shi akan cewa ya tsaye da sallah kamar da aka umurce to sai Allah subhanahu wataala ya umurni a tsaye ma za a iya yi ko da ana tahiya ko da ana bisa abin hawa kenan an fuskanci alƙibla ko ba a fuskanci alƙibla ba kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar musamman sallawar take ta lokacin yaƙi idan an ji tsoron abakan gaba to wannan sai ke nuna mana muhimmancin sallah wanda yake fagen daga ba a ba shi dama ba cewa ya tattara sai ya zo gida ya yi jumlatu to kaga kenan yana sakaki ne kwarai da gaske a ce mutum yana zamanin lahiyar shilau lokacin sallah yayi ya wuce wata ta zo ta wuce wata ta zo ta wuce yace sai ya zo gida zai gama gaba daya to wannan hatsari hatsari ne kware da gaske Allah subhanahu wataala ya mana bayanin cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah tana da lokaci malamai ko masu dakikance magana suka ce duk mutumin da ya bar sallah da gangan lokacin ta ya wuce kana zamne kana harkokinka kana shagalinka sai a misali a ce azawar ta zo ta wuce sai Allah asar ta zo ka ce barin tashin yi azawar to malamai suka ce ko kayi baka da lada anan abin da zaka yi kawai sai dai ka istighfari Allah ya gafarta maka irin laihin da kai kaman kai watan Ramadan ne a watan Rajab ko ka je Shawwal ko ka je Zulqa'da ka ce bari kai watan Ramadan a wannan watan kaga babu wanda zai ce azumin ka ya karbi to haka ita ma sallah a zahar babu wani larura kabarta ta wuce har la'asar ta zo to yaushe za ka ce kuma yanzu a zahar za ka yi kuma ga lokacin la'asar ne ya yi to amma allahumma sai wanda yake da uzuri shine mutumin da ya manci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana man da kana in ka tuna wannan sallar ita ce lokacinta ko kuma mutum a ce misali ko baya cikin hayacin shi ko kuma wanda ya barci to yana tashi wannan sallah ko da ta bar shi to wannan shine lokacinta to amma haka kawai ba tare da wani uzuri ba to lalle ne mutum sai ya nemi sai ya istighfari Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi nan bala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون
Allah yake cewa wallazi ne tawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wanda da suka rasu daga cikin maza kuma suka bar matekin su wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj mana wani umurni mai karfi shine wasiya Allah yana umurta su mazajen cewa su waɗannan matan a bar su a wannan gidan da mijinsu ya rasu har ya zuwa shekara guda bai da kharajna fala junaha alaikum in suka huta ko babu wani laifi akan ku yana tada ba ku kuka hudda su ba fi ma fa'alna fi anfusihim abinda suka yi ma kansu kenan ganin damanta ne min ma'rufin amma abu wanda yake mai kyau wallahu azizun hakim lalle Allah madaukin sarki mabuwayi ne ko mai hikima ne walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf Allah subhanahu wataala sai ya ce macen da aka saki to wannan ya dace a mata wani kyauta na lallashi ko kuma kyauta na kyautatawa wanda za ta ji daɗi ma'ana kenan rabuwa ne wanda ba rabuwa ba na hal abada ko kuma misala ce ba rabuwa ba ne wanda ke da zage-zage a ciki ko kuma cin mutunci ko cin huska a lokaci ne na arman wannan ya zo ƙarshe to shi kenan sai a ba ta wani abu sai allah subhanahu wa ta'ala ke cewa haƙƙan alal muttaqin ai wannan haƙƙi ne ga waɗanda suke masu tsoron Allah kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka Allah yake bayyana muku ayo yake bayyana muku ayoyin shi la'allakum taqilun ma'ana dan ku hankalta ku kasance a cikin tsari mala yace qala al-aksaruna hazihi al-ayatu mansukhatun billati qablaha da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar an shahita da ayar da ta wuce cewa ya tarabbasuna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara aya da makaranta satin da ya wuce na idda cewa mace idan mijinta ya rasu za ta yi wata hudu ne da kwana goma to ya shahe wannan na zancen shekara akwai ruwa ta imam bukhari daga ibn zubair kala yake cewa qultu li usman bin affan wallazina tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan kenan ita wannan aya ta 240 cicif shi zubair da ibnu zubair yake ce ma usman lokacin da za a rubuta qur'ani to ita wannan ayar tunda an shaye ta babu ita a hudda ta mana yake cewa qarina sakhtuha aw qarina sakhataha al-ayatu al-ukhra wata aya ta shahita falima tuktabuha dan me za a rubuta ta kuma a barta a cikin al-qur'ani qala ibnu akhi sai shi usman yake ce ma ibnu zubair ya dan uwana la ughayyiru shay'an minhu min makani wannan qur'ani da za a rubuta babu wani abin da zan rage ko in ƙara komi za a bar shi a wajen shi kenan ma'ana wannan yana daga cikin ayoyi waɗanda an shaye hukuncin su amma karatun su yana nan mutum zai samu lada da karanta su amma hukuncin wancan na cewa za su yi wata hudu da kwana goma shine hukunci na shari'a akwai ruwa ta ibn abi hatim da qabla da abbas yake cewa wallazina tawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim yace fa kana lil mutawaffi anha zawjuha nafaqatuha wa sukunaha fi dar sana ada idan mace mijinta ya rasu sai ta zamna a gidan sai ta yi shekara guda cicif sai wacce aya ta shahita ko kuma ayar gado wanda Allah subhanahu wataala yake cewa lahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum kenan wannan aya sai ta shahi kenan mace menene rabanki idan miji ya rasu in ta amshi rabanta kuma ta ƙare idda shi kenan mana kenan kawai wannan ta kaba ne za ta yi sai Allah subhanahu wataala yake cewa kazalika ko walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan al muttaqin magana da muka yi sati wanda ya wuce idan an rabu ana so a dan yi wata kyauta to kaga duka wannan hanyoyi ne wanda za su bada cewa wai rabuwa arme ba wani abu bane wanda misali a ce kamar kiyama za ta tashi ko kuma wani tashin duniya a wani lokaci yakan zamantowa alheri ita macen ta samu wanda ya yi alheri shi ma namijin ya samu macen wanda za su zamna zama na albarka wani lokaci rabuwan zai zamanto alheri to saboda haka musulunci sai ya tsara ya zamanto abu ne mai kyau har ma ka mata kyauta ko da an rabu amma dai ana nan ana zumunci abdurrahman bin zaid bin aslam yake cewa lamma nazalat qawluhu ta'ala mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin can satin wanda muka wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya haƙi ne ga waɗanda suke masu kyautatawa aya ta 236 to sai wani namiji yake cewa in shi ito ahsantu fa'altu ai sai naga dama tunda an ce almuhsinun in naga dama in bata idan naga dama kuma bazan bata komai ba sai yake cewa fa anzalallahu hazil aya sai Allah ya saukar da ita wannan ayar walil mutallaqati mutam bil ma'ruf sai ya ce haqqan alal muttaqin sai malai ce wa qad istadalla bi hadhihi al-aya man zahaba min al-ulama ila wujub al-mut'a li kulli mutallaqa wannan ayar tana daga cikin dalilai waɗanda wasu daga malamai suke ganin ma cewa wajibi ne in ka saki mace dole sai ka dan bata wasu yan kudade ka dan saya mata wasu dan mai wanda za ta shafa ko wasu atamhu kayan da za ta sa wasu malamai suna ganin akan wannan ayar da Allah subhanahu wataala ke cewa haqqan alal muttaqin ya zama wajibi ya zama dole to kaga kenan babu zancen in naga dama to saboda haka sai Allah subhanahu wataala ke cewa kazalika bayyinu Allahu lakum ayati idan muka diba tun daga farko da Allah yake so ya magana akan gina usra mana gida wanda yake za a yi aure tun daga ran gini ran zane da bawo yake cewa wala tanjul mushrikat tun wannan ayoyin da muka karanta har ya zuwa yau Allah subhanahu wataala yana mana magana ne akan yane ne za a yi a gina gida wanda yake gida na addini gida na musulunci a samu ‘ya'ya masu tarbiyya kuma idan muka diba Allah subhanahu wataala kawai ɗayan ayoyi ne guda biyu aka soko waɗanda suke na sallah wannan kuma shi ma duka malamai suka ce yana ƙarfafawa ne cewa idan ya zamanto an yi usra shine fami ga baba ga uwa to ya kamata a ce wannan wata masana'anta ce wanda za ta mana hudo wasu mazaje waɗanda suke masu tarbiyya waɗanda suke masu addini wanda suka san ya kamata wanda za su taimaki al'ummarsu da kuma garinsu da gidansu da duk wani dai al'umma ta musulmi amma ba a barin abin karaji kada mutum ya arme don sha'awa ayan su huto ya rasa yadda zai da su ko kuma ita ma mace ta ya arme don sha'awa kenan bata san wani ne za ta arma ba shi ma namijin bai san ba wace ce zai aura kawai dai ya ganta ta burge shi sha'awa to shi kenan sai a zo a yi ta zama zama wanda yake bai da amfani mine da rashin amfani shine a ayu a samu 'ya'ya kuma a kasa musu tarbiyya inda za su bi Allah da manzon shi to saboda haka abu na biyu kuma in muka diba ayoyin nan kusan aya sun kusa ashirin ko ashirin da wani abu Allah subhanahu wataala yana mana magana ne akan mata akan haƙƙi na mace lokacin da zamantakewa bai yi ba daɗi kenan mace yana daga cikin abin da ya kama mace mutunci ko kuma mace yanci abin da ya hudu mace yanci shine addinin musulunci kahin jahiliya waɗanda suke yan jahiliya abin da suka ga dama suke yi da mata wani zai aure ne kawai da ya samu yaya amma ba ruwan shi da uwar wani kuma zai iya sakin ta yau ya gobe ya ce ya maida ta ya sake ta jibi gata abu dai gashi nan mara tsari haka kuma waɗanda suke ba ma jahiliya ba na larabawa jahiliya ta irin mutanen wajen asiya da irin mutanen na europe dukansu waɗannan daga baya ma bayan zaman musulunci ma wajen shekara 1900 da wani abu mace tana cikin kangi ha irin su horon shi su ingila waɗanda ake ganin kamar wayayyu ne mace bata jima ba da samun yanci sai wajen 1950 abin da ya kasa lokacin ma an jima ya yancin mace ya tsuwa a cikin addinin musulunci to kaga a yanzu kuma waɗanda ba sani ba ɗan mutum ya je turawa suna yancin mata yancin yara yancin kaza sai ya rika tsammanin kamar wani kayan kirki ko kuma wani yana ganin ma wani abu ne sabo wanda addini bai ba mace ba su su ne za su ba mace yanci alhali su kuma mana kenan so ne suke su walakantar da mace waccan jahiliya ta da suke so su maida ta menene jahiliya ta da ana aiki ne da mace wajen biyan bukata na yau da gobe amma biyan bukata na shi namiji karan kanshi ko biyan bukata ta wata masana'antar shi sana'ar shi ko kuma a wani abu ne yake so ya cimma buri sai ya aiki da mace su a yanzu ma haka suka ɗauki mace mace za ta yi karatu za ta yi komi ta samu takarda ta karatu mai girma amma bai wuce ta zo a sa ta wani shago tana talla ko kuma idan za a sai da wata salula ko za a sai da wani tele hotunanta ne za a sa a jikin saboda mutane su daga kallanta suna kallon telen ya zamanto wai wannan ne zai ja hankalinsu saya in ka je otal-otal mata ne in ka je abin da ya shahi jirgi mata ne suna tana mutane dariya abu wurin da bai kamata ta yi dariya ma sai ta yi dariya saboda mai an koya mata wai ta janyo hankalin namiji to kaga wannan istiglali ne wannan suna ganin kamar yanci ne amma menene ana aiki da mace wajen cimma bukata musamman abin da ya shahi dukiya ko kuma lalata al'umma musamman kuma al'umma musulmi amma zaka diba akan saki kadai yanda Allah subhanahu wataala yake muna bayani kakkaje wajen kulawa da ita kakkaje wajen zamantakewa kakkaje wajen abubuwa na tattalin arziki mace yane take abubuwa daban-daban daban muna magana ne akan kawai aure ya zo ƙarshe yane ne za a yi shi yane ne za a tsara shi kaga yadda Allah subhanahu wataala yake mana bayani to saboda haka ƴan uwa masu girma ya zama wajibi ya zama dole kowa ya karatu musamman alqur'ani mai girma mutum ya san addinin shi da kyau saboda irin abubuwa da za a ma na shubha duk abin da kaga maki na musulunci ya zo ya ce ma kai kaza to ka tabbatar mafi yawa kishe shi me yasa manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisai masu yawa sai ce masu yawa sai ce mana khaliful yahud mana ku saba ma yahudawa da nasarawa in kaga sun yi gabas to kai yamma wannan ita ce aqida wadda take tacicciya misali yanzu ka dauki yancin mata da ake cewa in ka tsaya duka ka diba a maganar da ake akan yanci mata menene yancin ta huto waje a halatta karuwanci a halatta mata rasin sa hijabi a halatta mata shiga gwagwarmaya da maza in ka diba sai ka ga menene yancin da ake cewa so suke su ce da mace da namiji duk ɗaya ne yadda namiji zai hau katanga ya gini ya yi tsara ita ma ta yi hakan to in ka tsaya ka yi nazari da hankalinka sai ka ga menene yancin an ka zo ɓangaren yara su ma haka baiwa ne mutum ya armi ya zo ya gina gidan shi ya zo ya armi mace allah ya arzuta su da 'ya'ya yake kulawa da su yana zuwa yana zauwa ba dare ba rana abincinsu da kayan da za su sa da ruwan za su sha wai wani ne zai zo ce 'yancinsu kuma shi a magana da yake da 'yanci ya ga dama ya raba ku yaron ya shiga yawon duniya wanda shine 'yanci to kaga shi yasa an muka diba hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama lalle shine sariqul masduq duk abin da kaga bai hudu ya ce maka wannan jani to kasancewa baki ne ko kuma hori ba zai gaya maka gaskiya ba ba zai gaya maka ba wani abu wanda zai amfane ka su ne suka ce laysa lana fil ummiyina sabil duk wannan adam in dai ba bai hudu bane suna ganin shi a matsayin bawa a matsayin mai musu hidima dan su kashe ka ko ka rayu ko ka mutu ko su ci dukiyarka duk wannan halaka ne a wajensu in kaga ya samu laifi wai a ƙida su shi sai in ya ma bai yahudi dan uwan shi to Allah ya ta gaya mana to mu kuma ba ma ji so muke dole sai mu yi daidai da su sai mu yi kamanceceniya da su sai mu yi kawada da kawada to shi kuma Allah ya ba mu labari can bayan mun karanta aya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wai addinin ma misali ka zama to rabi da rabi har yanzu bai yarda da kai ba ko ka kahurce ka bar addini ba zai yarda da kai ba kawai sai ya ga ka lalace ka zamanto baka da amfani to a lokacin zai yarda da kai to saboda haka yan masu girma addinin musulunci addini ne wanda yake mai girman daraja ya ba kowane mai yanci yanci kada kai magana akan yara kada kai magana akan mata kada kai kowa tsofaffi babu wani wanda addinin musulunci ya rage mishi shi sa ya zamanto salihun likulli zamanin wa makan addinin musulunci da aka yi tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi daidai da wannan zamanin yanzu shekara 1441 kuma ya yi daidai hijira ma kadai ya yi daidai da wannan zamani kuma inda za a yi shekara 2,000,000 can gaba ba ya kiyama ba to sai kaga wannan addini ya yi daidai da waɗannan mutanen da za su zo to kawai matsalan shine ba mu karance shi ba ba mu san ba ina ya sa gaba mafiwa sai muka dogara akan cewa ai tunda mu musulmi ne ba dole ba sai mu yi karatu to shi ko babu abin da zai sa ka bi Allah ka samu albarkar duniya da lahira kamar karatu musamman karatu na shari'a musamman kuma karatun Qur'ani a ce mutum ya iya karatun Qur'ani to wannan yana daga cikin mana girman daraja kai kokari kuma a ce ƴaƴanka sun karanci Qur'ani matanka sun karanci Qur'ani to wannan babu abin da yake wannan girman daraja to mu kuma sai muka ba duniya gaba duk mutum inda zai ba da ƙoƙarin shi da inda zai je ya zo harkar duniya ce ita kuma battara tabbas kuma battara tilas wai don kana neman ta ba dole bane Allah sai ya baka tana yawa baka daga ciki to saboda haka ga tabbas shine ka bi Allah da manzon shi akan karanta littafin shi alqur'ani mai girma da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama sai mutum yayi nisa da wannan musamman wannan duniya ta yanzu ta rudi ta ɗora mutane a kan gadar zare duk mafiya abubuwan da kuke ji ana wadi da abubuwan da mutum zai gani ko a labarai ko a abubuwan da ake yi na mulki ko abubuwan da ake na yaƙi yaƙi ko duk mafiya ta tsinniya ce ake tiyatar ce ake ma mutane ana tahiyyar da hankalin mutane kasuwanci wasu suke yi da jinin mutane wasu suna kasuwanci da hankulan mutane wasu suna kasuwanci da garuruwan mutane mana yanzu dukiya ce aka sa gaba maza da mata kuma duk yana daga cikin biyayya ga yahudawa saboda su burinsu a tara dukiya babin Allah da manzan shi Allah shirya da mu yanan Allah subhanahu wataala anan magana ta uku shine so ko aya da ta da yayi madaukakin sarki akan yin sallah kenan duk da aka kasance ana abubuwa wanda suke ko na saki ko abubuwa na gidan iyali ko wani abubuwa suka yi zahi to malamai suka ce kada mutum ya sake yayi wasa da sallah kuma game da ita wannan ayar mai girma suka ce ko da gidan aure ya zamanto a cikin matsala inda za a ce macen ta tsaye da sallah da kyau shi ma namijin ya tsar da sallah da kyau to sai ga diyawa daga cikin matsaloli na wannan gidan sai ya zamanto babu su saboda ita sallah tana hana abubuwa diyawa kenan kai kake ma macen laihi sallar ka za ta iya hana ka ka mata laihi sai a zauna lahiya in ita macen take maka laihi sallar ta in dai tana cika sallah da kyau to wannan sallar zai iya sa ta hwasa wannan laihi da take sai wannan gida ya zama lahiya Allah subhanahu wataala shirye da mu
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
Allah subhanahu wataala ya ce alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim mana baka ga waɗannan ko kuma ka ji labarin waɗanda suka fita daga cikin gidajensu wa hum ulufun hadar al-maut su dubbai ma'ana mutane ne masu ɗimbin yawa wai sun huta daga gidansu ne hazar al-maut saboda tsoron mutuwa fa qala lahum Allahu mutu summa ahyahum suna cikin huta za su guje ma mutuwa sai Allah ya ce musu ku mutu sannan kuma bayan wani lokaci sai Allah subhanahu ta'ala ya rayar da su inna Allah la fadlan 'ala nas lalle Allah mai yawan fadla ne ga bayan Allah su mutane walakin aksaran nasi la yashkurun sai dai yawa daga cikin mutane ba sa godiya wa qatilu fi sabilillah sai Allah ce ku yi yaki dan ɗaukar kalmar Allah wa alamu kusancewa anna Allah saminu alim lalle Allah mai ji ne kuma masani ne man zallazi yuqridullaha wane ne zai ba Allah bashi ramce qaradan hasana wanda yake mai kyau wa yudaifahu lahu sai ya lillimka mishi ad'afan kasira limki masu yawa wallahu ya qabidu Allah shi yake rikewa mana kenan ya hana na hanawa wa yabsutu kuma Allah shi yake ba wanda ya niyya ya ba wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a mai da ku ruwaya daga waqi' bin jarrah daga ibn abbas yake cewa kanu arba'ata alaf waɗannan mutane na banu isra'il tarihinsu sun kasance mutane ne dubu hudu suka huta firarar mina ta'un mana wata alloba ce ta faru a wani gari su waɗanda alloba ba ta kama su ba sai suka ce bari su huta don kada su mutu sai su je wani wuri wannan wurin tunda babu komi alloba ba ta nan musan ba cewa allah subhanahu wataala shine yake kaddarawa suna cikin tahiya sai allah ya ce musu mutu mana gaba ɗayan sai suka mutu malaki famarra alaihim nabiyyun min almin al-anbiya'i fada'a rabbahu an yuhyihu lokacin wasu malamai suke cewa ma har sun riddige sai kasusuwan su kawai sai wani wani annabawa daga cikin annabawan Allah wasu na cewa shine Hizkil da yazo ya gansu sai ya ce yake roki Allah Allah ya tada su sai Allah ya tada su to saboda haka shine sai Allah subhanahu wataala yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ko kuma a ɗaiɗaikun musulmi duk wanda zai karanta ƙur'ani ƙissa waɗannan mutanen to kanaman Allah ya ce a baka labari in baka labari mana labarin mutane da yawa da suka huta daga garinsu don tsoron mutuwa saboda haka ita kuma mutuwa Allah ne yake kaddarawa kenan darasi mai girma kasancewa duk inda kake to za ka iya riskanka babu wani wuri inda za ka gudu malaci wa min hazal qabil hadisi sahihi allazi rawahu imam ahmad an abdullahi bin abbas akwai ruwa ingantacce kenan irin cikin irin waɗannan manganu daga abdullahi bin abbas anna umar bin khattab kharaja ila sham hatta idza kana bisurg laqiyahu umara'ul ajnad umar bin khattab ya huto zai wajen sham kenan suriya a yanzu sai da yazo wajen wani wuri sai ga komandoji na yaki sai suka zo na abu ubaidah ibn jarrah suka zo suka ce mishi ai a gari kaza alloba ta faru to umar sai ya tsaya ya ce ba za a shiga garin ba sai wasu daga cikin waɗanda suke tare da shi suka ce a ai mu shiga ma in allah ya kaddara za mu kamu za mu kamu in allah bai kaddara ba ba za mu kamu ba umar ya ce a saboda ya san hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallama annabi ke bayanin cewa in alloba ta faru na ciki kai huta na waje kai shiga sai ba su amsa cewa firaran min qadrillahi ila qadrillah sai wani ce mishi Umar kana gudun kaddara Allah ne yace a ina gudun kaddara Allah kuma zuwa wata kaddara ta Allah daban to saboda haka suna nan suna tattaunawa faja Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf sai zo wa kana mutaghayyiban a lokacin da ake wannan magana baya qala sai yace indi min haza ilman yace ai ina da ilimi game da ita wannan mas'ala yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kana bi ardin wa antum fiha fala takhruju yace in alloba ta faru kuna cikin kasar ko garin to kakku huta yace firaran minhu dan mutun ya gudu yace wa idza samitum bihi bi ardin fala taqdumu in kuma kuka ji cewa alloba ta faru a gari kaza to kakku je garin fa hamidallahu umar summan sarafa umar sai godiya ga Allah kenan abin da yake riƙe lalle haka ne ga wani sahabi daga cikin sabon manzo sallallahu alaihi wasallam su tabbatar da wannan kenan sai karantar sunna ce ko kuma karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama game da annoba ba a shiga ba a huta in yi so kuma kadara ta ubangiji za ta yi aiki wannan annoba ba ta kama shi ba ma yana cikin ganin kuma zai iya mutuwa idan lokacin shi to saboda haka malam sai ce haka kuma mutum ya gudu daga yaki shi ma wannan ba wai dalili ba ne na cewa ba za ka mutu ba shi sa Allah ya kawo ayar a bayan ta yace wa qatilu fi sabilillahi wa alamu anna Allah samina alim akwai wanda ya gani idan bai je yaki ba idan ba yi yaki da shi ba ai ba zai mutu ba wanda ya je yaki mutuwa zai to shi ma wannan baya daga cikin abin da ya sa nawa suka je suka yi aka yi ta yi aka yi ta gumurzu kuma suka dawo lafiya lau wani kuma yana bisa gado idan lokacin shi ya sai ya rasu to wannan sai karantar da mu mutuwa tana hannun Allah kaddara shi Allah ya kaddara duk wanda lokacin shi yayi la yasakhiru sa'atan wa la yastaqdimun ba a rage ma mutum awa ko sa'a ko wata segon kuma ba ƙara maka in lokacin ka yi shiken akwai ruwaya ta amirul jaish na wanda ake ce mashi khalid bin walid malaye mashi taken amirul jaishi wa muqaddimul asakir wanda yake shine na gaba gaba wa hami hawzatul islam wanda yake kare ma'ana kewayen musulunci kasashen addini wa saifullahi maslul wanda ke cewa Khalid bin Walid an yi ruwaya lokacin da yaje mutuwa yake cewa ha ana za a mutu ala firash kama ya mutu al-ba'ir yace a jikin shi babu wani wata gaba ko kuma wani lungu ko wani wuri sai suka ko kuma wani sara ko wani abu amma Allah bai sa ba cewa a wajen yaki zai mutu yace gani zan mutu a gado kamar yanda raƙumi yake mutuwa a garki to saboda haka wanda sai karantar ashe su waɗannan banu isra'ila da suka fita wai don su guje ma mutuwa sai Allah ya kashe su to wanda zai karantar da kai cewa babu wani wurin da zaka mutu babu wani wurin da zaka gudu wai ka guje ma mutuwa abin da ake so mai imani shine a kowane lokaci ya zamanto a shirye ka gyara alaka ka tsakaninka da Allah madaukakin sarki idan lokacin ka ya zo ma'ana sai abin ya zo ma da sauki wallahu yaqbidu wa yabsut wani kuma abin da ya shahi bayarwa ko kuma hanawa mala ya ce an fi ko wala tubalu wallahu huwar razzaq mana mutum ka ciyar dukiyarka don Allah kada ka sa a ranka cewa dukiya za ta ƙare don Allah shi ne mai arzitawa ya diku alaman ya sha wafin rizki in Allah ya ga dama sai ya mai da mutum talaka wa ya wasu'u alal akharin wasu kuma ya mai da su masu kuɗi lahul hukumul baliga fi zalika wannan kuma akwai hikima lahul hikmatul baliga fi zalika akwai hikima Allah sai ga an ba wani an hana wancan wancan shi ma duk kowa da abinda Allah ya bashi wa ilayhi turja'un yawmal qiyama kuma wajen Allah kowa zai koma idan Allah subhanahu wataala waɗannan ai ayan gaba ɗayan ta tana magana na akan cewa kadariya ubangiji subhanahu wataala idan ya kaddara sawa ya kasance na mutuwa ne ko kuma arziki ne ko lahiya ne ko mine ne ko mulki ne ko ilimi ne duk abin da ka gani Allah subhanahu wataala shine yake kaddarawa to warannan su banu isra'ila sai Allah ya kashe su dan ya nuna musu to wannan ayar kuma sai take nuna mana cewa ashe duk wanda yake inkarin cewa Allah ba zai kashe mutane in ya kashe mutane ba za a tashi ba gobe kiyama to wannan ayar dalili ne akan cewa mutane za su tashi da gangan jikinsu saboda waɗannan sai da Allah ya kashe su kuma sun ma'ahyahu sai nan kuma sai ya raya su نعم
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم
cewa alamta ilal mala'i min bani isra'il kuma ya kai manzo ko mai karatu ba gaba wasu tawaga daga cikin ɗiyan annabi yaqub min ba'di musa bayan annabi musa alaihi salam iz qalu li nabiyyin lahum sai suka ce ma annabinsu ko lokacin da suka ce ma annabinsu iba aslana malikan ka sanya mana wani sarki mana wani mulki wani mai mulki wani jagora wanda zai shige mana gaba nuqatul fi sabilillah muna so mu yaki dan Allah mu yaki abakan gaban mu qala hal asaitum in kutiba alaykum alqitalu alla tuqatilu yace yanzu me kuke gani me ra'ayinku ka ajewa a rubuta muku a ce yaƙi ya zama wajibi ko kuma ku kasa yin yaƙin kuma ku kuke cewa kuna so ku yi ƙalu sai suka ce wa malana don mi miye zai sa Allah nu qatila fi sabilillah ba za mu yaƙi ba don ɗau kalmar Allah wa qad ukhrijna min diyarina alhali kuma an fitar da mu daga gidajenmu wa abna'ina haka kuma an raba mu da 'ya'yanmu falamma kutiba alaihimul qital sai Allah ya cewa lokacin da aka rubuta musu kina aka fallanta musu yaƙi tawallau illa qalilan minhu da yawa daga cikin su suka saba wannan magana da suka yi cewa a sa musu sarki su yaƙi sai kaɗan daga ciki sai suka tsaya su suka cika alƙawari wallahu alimun bil zalimin Allah subhanahu wata'ala masani ne da duk wani wanda yake azzalimi ne wanda su suka nema da kansu cewa Allah ya sanya musu bayan Allah ya sanya musu kuma sai suka ma'ana saba wannan alƙawari da suka ɗauka ne idan muka diba Allah subhanahu wataala yana mana bayani ne akan banu Isra'ila su ne mu ce Yahudawa jikoki na Annabi Yaqub alayhi salam a Qur'ani mai girma babu wata al'umma ko kuma wata jama'a ko kuma su waɗanda Allah ya ambace su da yawa Muhammad mutawalli sha'awarawi yake cewa ba dan komi ba illa dan Allah subhanahu wataala ya ma wannan al'umma ta manzo sallallahu alaihi wasallam hannunka mai sanda game da al'ada irin tasu can baya mun karanta irin abubuwan da suka ma annabawan Allah na kisa da sauransu wadakanci irin karan tsaye da suke ma Allah madaukakin sarki to haka a yanzu ma wannan ayoyin da Allah ke mana bayani wasu halaye ne nasu madaukakin sarki yake nuna mana dan mu ya zamanto wa'azi a gare mu kada mu sake mana mu yi irin waɗannan halaye nasu malice wannan kuma ya kasance ne lokacin annabin Allah Dawud alayhi salam wanda kuma shi annabi Dawud alayhi salam tsakanin shi annabi Musa kamar shekara dubu ne da wani abu dan kada wanda bai wuce ba dubu da goma to Allah subhanahu wataala su waɗannan mutanen su ne suka zo suka ce ma annabi Dauda ai ka san ka sa Allah ya kawo mana jagora mu kawai so muke miyaki to kuma da Allah ya sa musu jagoran sai suka saba
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لهم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
وقال لهم نبيهم سي annabin da Allah ya aiko a gare su waɗanda suka ce ai dole a sa mana shugaba don mu yaƙi ya ce musu inna Allah qad ba'asa lakum taluta malika akwai wanda aka ce ma talut ya ce ai shine Allah ya aiko shine zai zamanto sarki jagora wanda da shine za a yi yaƙi magana ta farko sai suka ce anna ya kunu lahul mulku alaina ta kaka ya za a ba talukun mulki kaga tun yanzu kenan daman ba gaskiya suke so ba wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu suka ce ai mu muka hi cancanta suna ganin akwai manya akwai yan dangi akwai masu kudi akwai masu kaza da kaza suna ganin shi ba kowa bane shi walam yu'ta sa'atan min al-mal suka ce ma ai bai da dukiya aga tunanin yahudawa wancan da ne yanzu qala sai shi annabi yake ce musu inna allaha astafahu alaikum ai zaben Allah ne Allah ne ya zabe su ya zabe shi daga cikin ku shi ma daga cikin ku yake wa zadahu basatan fil ilmi wal jism kuma akwai dalilin da Allah ya sa ya zabe shi saboda shi Allah ya dade shi wajen abin da ya shafi ilimi ya hi su ilimi kuma ya hi su jiki jiki na mulki ba mutum bane karami wallahu yuti mulkahu man yasha Allah subhanahu wataala yana bada mulkin shi ne ga wanda ya so wallahu wasi'un alim kuma Allah mai yalwan ni'ima ne kuma Allah masani ne ya san me yasa ya aiko shi to amma su ba su yarda ba kaga tun daga yanzu umarnin da suka nema Allah subhanahu wataala ya musu sun fara sabawa kuma wannan zai zai karantar da mu cewa da yawa daga cikin mutane irin wannan yu a taro mutane su ce abin da suke so to so da yawa za ga cewa ba alheri ba ne saboda me irin abubuwa wani bai san mawa ne menene shi labari ne za a bashi na kamzan kurege cewa wane wane kaza kaza ne musamman irin abubuwan na siyasa sai ga mutum sun taru ana ta daga hannu ana ta ihu sai wane bai ma san shi ba bai san ko shi wane ne ba to shi kuma mai mulki ka gana Allah subhanahu wataala ya ce da ya zabe shi mutum ne mai ilimi mutum ne kuma mai kwarjini akwai wani ka gan shi kamar mace wani kuma ka gan shi bai da wani annuri bai da wata alama na mutane su so shi to wannan duk abubuwa ne Allah subhanahu wataala yakan sa sababi akan irin abubuwan da za su tahi na rayuwa na yau da gobe kuma wannan ayar dalili ce akan cewa musamman dan adam rayuwa musulmi kada ya bar rayuwar shi zamanto karazibi komi ya zamanto da tsari komi ya zamanto akwai cancanta duk abin da za a yi wanda kuma shine tushe da kuma jigo na ci gaban wata al'umma diyan da ta kasance sawan ta kasance musulmi ko ba musulmi ba duk abin da za a yi zamanto akwai cancanta awa ne ya cancanta bangare kaza bangare ilimi alimanci ne za a yi awa ne ya cancanta a wani kasuwanci ne za a yi na al'umma awa ne ya cancanta wani amini ne duk wani abin da za a yi sai a diba a ga wane ne ya cancanta wani bangare ne ya kamata a yi shi to wanda shine shine hanya ta ci gaba amma an ya zamanto kowa ma duk wanda ya tashi ya ce ni sai a meka mishi to kaga dole a samu matsaloli sallallahu alaihi wasallama kuma yace iza usnad al-amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a duk lokacin da aka ba mutane wasu abubuwa wanda ba su cancanta ba to kawai a jira ya kiyama kenan komi ya lalace wasu malamai suka ce sa'ata fasad hada al'amur kenan wannan abin sai ya lalace in mulki ne kuka ba wani wanda bai cancanta ba sai ya lalace idan makaranta ce idan mine ne idan abin da ya shafi kasuwanci ne wani abu na al'umma ko kuma a wani jagoranci ne in dai bai cancanta ba ku kuma kun san bai cancanta ba kuka bashi to babu zancen ci gaba sai abin ya lalace to sunan banu isra'ila sai Allah ya dibi wanda ya cancanta daga cikinsu ga ilimi ga kuma gangan jikin shi ma mana mutum ne mai kabri mutum ne babba yana da kwarjini to amma su mi suke dibawa ai suka ce bai da dukiya kenan su a ganin su darajar dukiyar shi ce za ta sa ya zamanto shi ne sarki to kaga irin wannan tunani ne yanzu da ake yi tunani ne irin na yahudawa kuma duk shi ne lalata abubuwa masu yawa za a zaɓi mutum ne don kudin shi za ka girma mutum ka ɗaga mashi hannu ka mai mulmushi saboda dukiya amma dai talaka ne ko da ɗanwanka ne na kusa ko da ka san shi sai ga cewa ba ka ba shi wata daraja ba ta wani ba musulmi ba ne ba tunani ba ne na musulmi wanda ke mai imani sai allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu wasi'un alim kusan cewa wannan allah wanda ya ga dama yake ba su mutane duk lokacin da Allah ya kawo umarni to sai ga mutum so yake umarnin sai ya yi daidai da irin ra'ayin shi misali irin addinin da Allah zai aiko umarnin da Allah zai ba wani annabi umarnin da Allah zai na shari'a na mutane gaba ɗaya sai mutane su rika tunanin musamman manya-manyan gari masu kuɗi masu mulki masu ilimi masu kaza masu kaza so suke sai addini ya yi daidai da su a yanzu ma da yawa irin rikici da ake samu so mutum so yake addini sai ya daidai da ra'ayin shi a matsayinmu na masu gari a matsayinmu na masu kudi a matsayinmu na masu mulki dole sai addini ya tahi da yadda muke so to kaga dole a samu matsala shi kuma addini ma'ana dokoki ne na Allah ya yi su daga sama to saboda haka sai ga mutum karatu ma na malamai sai ga cewa in dai ba malamin da zai rika faɗin abin da yake so ba ko da aya zai karanta ko da hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam zai karanta wannan malamin ba zai burge shi ba kuma ba zai aiki ba da abin da yake wadi saboda mi wai abin bai burge shi ba daidai yadda yake so bane to duka wannan tunani ne da Yahudawa ko kuma a'a mutum baya so a ce mishi halak ko haram yanda yake rayuwar shi ta arziki ta yau da gobe so yake addinin ma ya zamanto haka ko da ku akwai zalunci a ciki to kun ga waɗannan su ne abubuwan da Allah subhanahu wataala ke ba mu darasi a cikin wannan kissa mai girma ba wai labari bane za mu ji haka kawai mu wuce a'a akwai abubuwa na izina a ciki wanda mutum zai ɗauke shi ya sa a rayuwar shi ta yau da gobe na banzan idan ya kiyaye su na kirkin ya rike su sai ga mutum ya samu nasara
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
وقال لهم نبيهم سي الله سبحانه وتعالى ke cewa sai annabin nasu yace musu to yanzu ga alaman da za ku gane wannan shine sarkin da Allah ya zaba mu ko jagora inna ayata mulkihi kenan alamar an ya tiya kuma tabutu zai zo muku da wani akwati fihi sakinatu min rabbikum ai wannan akwatin kuna ganin shi za ku samu wata nutsuwa daga wajen ubangijin wa baqiyatun mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmilul malaika kuma wani abubuwa ne na saura waɗanda suke iyalin annabi musa da haruna suka bari to wannan akwatin mala'iku za su ɗauko shi za su zo da shi to duk wanda kuka ga an aje wannan akwati an zo an danka mishi an meka mishi to wannan shine shugaba shine sarkin da Allah ya sa kuka ce a sa muku don ku yaki inda fi zalika laayatan lakum Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ai a cikin wannan akwai aya in kuntum mu'minin lalle in kun kasance masu imani ne ku kenan wai da kuke cewa dan mi za zabe shi shi bai da kudi bai da kaza bai da kaza to Allah in ya sa mala'iku suka kawo kuna kallo suka aje mishi to wannan dalili akan cewa ku yarda lalle Allah ya aiko da shi to Allah subhanahu wataala haka ya musu aka aiko mala'iku suka zo da shi yake ce mala yake cewa inna alamata barakatul mulki talut alaikum an yarudda Allah alaikum at-tabut allazi kana ukhiza minkum can lokacin da suke rayuwa a garin da suke yi shi wannan akwatin asalin nasu ne ma'ana kenan sai Allah ya sanya alaman mulkin cewa shine shugaba to wancan akwatin naku da aka dauki Allah zai sa a maido muku da shi ta hanyar shi kuma za ku samu nutsuwa kowa zai samu nutsuwa kenan ba za samu firgita ba idan aka je zuwa yakin nan shine ma'ana fi sakinatun min rabbikum ma ta'rifuna min ayati llahi wa taskununa ilayhi kuma akwatin daman sun san da shi kuma suka ga baya nan to yanzu gashi nan kenan wannan sai zamanto dalili ne akan cewa su yarda lalle Allah subhanahu wataala shine yasa ya zama to jagora domin su yi wannan jihadi wanda Allah subhanahu wataala ya fallanta musu insha Allah ganin lokacin zamu tsaya nan Allah da sati mai zuwa sai mu dasa kuma da muka daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba da wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah